ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سميع لنا ولسائر مسلمون لنا سواء على منا شكر من يشاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yadda da kuriya da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma makamai wanda cikin nadara wasu da amince wasu da biyar da masu da zuwa da rayuka ma ba mu dama mu karanto wannan masallaci da sai yan mai albarka da ke karce madina dai a birnin yami a jamhuriyar nijar don gabatar da karatunmu na littafi na كتاب التوحيد نا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يجب أن يشرح ما رسول ما لما يرسك رجاله رسول المسلمين وبعد يوم يكون تابع الله سلامة الإيمان يومنا الذي دار تداتي دا أشهرين دا شدا دا وطن بيار هجرية أن محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دولة دريب دا أربع إن بقوان داتي دا يومنا شا وقيني دا وطن شا ديامي هدية دولة دا أشهرين دا بيار kuma wannan shi ne darasi na nan darasi na biyar na namun kuwa shayi na fihi masa'il na tashi irin masa'il na zaɓi yau to mala ya ce fihi masa'il a cikin wannan babu akwai matsaloli kamar haka al'ula na harko siyatu fadlillah wato yalwafar Allah subhanahu wa ta'ala da duk wanda ya samu tsaye da tauhidi عند الله يجعل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أبو أن فلالات ذات مرة الله قالوا من لك فلالسة الثانية مسألة تبي كثرة ثواب التوحيد عند الله يوان لا دا توحيدي أولا الله باب أبن دي توحيدي لا دا أولا الله دون أبن كثرة لا دا تومي كي توحيدي لا shi yasa ko menene bai tsawa an babu tauhidi wani sallah wani azumi wani zakka wani hajji duk ba su in babu tauhidi sai in tauhidi ya ga sai a rafa ba su shi tauhidi kamar gini ne in kai gini kana son kai fenti ko kai shafe kaga sai da gini za kai fenti ko kai shafe ko kai ce ko kai wani in babu gini mi za kai ma shafe mi za kai ma fenti mi za kai ma tahe babu gini to shi tauhidi shine gini duk abin da ka dauko na sallah na azumi na hajji na zakka gare da aka labawa gare da aka tafa an gane kina ko asalika masala ta uku ma lace takfiruhu ma azalika zunubi tare da haka kuma babu abin da kai tauhidi kanka da zunubi tana gwamnati mun ce malamai sai sabai akwai malaman da mai suka zai suka cewa in dai har ka tsaye da tauhidi ma in har ka tsaye da shi to ko da misali ba kai sallah ba kai azumi kai zakka ba kai hajji ba ka shiga aljanna saboda ƙarfin shi arabi a matsala ta hudu mala yace tafsirul ayati lati fi suratul an'am mun ji fassara ayan nan ta cikin suratul an'am wace ayata ayata 151 wadda Allah ta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a haƙoƙi guda goma na suka fitaro a cikin wannan ayoyin guda uku a cikin al'am amma haƙƙi na farko na Allah shine Allah fara bayani gare shi yace Allah ta shirku bi shi mun fahimci wannan fasara wannan ayoyin kuma wannan ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu satam kashe cewa duk wanda ya cika a kansu akan abin da shekarar ta suwa wanda da aljanna shi yasa Allah da musu da duk wanda ke so ya ga wasiyar manzo Allah wanda ya samu satam to ya karanta wannan ayoyi guda uku na cikin suratul an'am al-khamisa mas'ala ta biyar ta'ammulu khamsi allawati fi hadisi ubada lura da abubuwa guda biyar da suke cikin hadisin ubada wanda wannan abubuwan da aka yi guda biyar su ne idan mutum ya tabbatar da su su ne malamai masu kai sabanin cewa inda har mutum ya tabbatar da su tunda tafiri ne suke kira kan shi to zai shiga na hadisi na farko da muka fara karanta cikin wannan bari muna gane kira ko as-sadisa mas'ala ta shida annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadithi ibad kai mai karatu ko mai saurare in ka hada hadisin na ubada da hadisi na itban wa ma ba'dahu da wanda ya biyo bayan shi ta bayyana laka zai bayyana gare ka ma'ana ƙauli la ilaha illallah ma'ana cewa la ilaha illallah tunda wannan hadisan guda uku sun bayyana mana ma'anar faɗan la ilaha illallah cewa ita la ilaha illallah ba wai faɗin ta a kurci a baki kaɗai ne ba zai sawar a karɓe ta ko ta ce ka ko ka zama musulmi ko ka samu lada a sai ka faɗe ta khalisa lillah dan Allah ba kai ba dan ka birke wani kai wani dan ka ba wani haushi ba ba kai wani dan ka ban a samu wani babu wani duka sai ka faɗe ta neman yarda Allah kadai wani lalata ta daga wata bayyana laka kuma nan nan zai bayyana gare ka khatabul magrurina kuskuren masu ruduwa kawai da muka ce wani suna take da sun ga dan izala sai a ce ara aibe sun la ilaha to kaga wanda ya haka shi ba zai samu lada dan da bayani dan ne mai Allah ba yayi ne dai ba wani haushi ya ce ku kara dan bai san a kara mai haushi ke kuma ba kuma kowa ya sani babu wanda yake ahli sunna sallallahu alaihi wasallam babu shi imamu ta hadi wallahi ya hada ƙarya ya hada sanin shi dan alif suna zuwa da sun buɗe majalisi na karantar da farar la'ila ilala su suke buɗe majalisi su karantar da suna annabi sallallahu alaihi su suke buɗe majalisi su karantar da salata annabi sallallahu alaihi duk wani ibada dai majalisi na ahli sunna gaskiya ana karantar da shi da wata ibada mai farala ta manzo Allah ko ba haka asabi'a mas'ala ta bakwai at-tanbihu li shart alladhi fi hadith itbal fadakarwa ga sharadin nan wanda yake cikin hadisi itbal na cewa sai ka haɗe ta don neman yarda Allah ba don wani abu ba sanar da ta amfani ka ana faɗakarwa ana hannunka masallaci ba haushi a samina matsala ta takwas kawunul an biyayi kasancewa annabawa ya hata juna littambai ala fadin la'ila ilala su kansu ma suna neman tambihi faɗakarwa akan wato ma'anar la'ila abin gashi girman la'ila ilala saboda ga annabi musa da ya ce ya allah ka bani wani abu da zan yi zikirin kai amma ce karshe wanda ya fi komi annabi allah ya ce ka je ka ce la'ira ya lala sai annabi musa ce wannan gidan kowa na halitta gidan kowa da kwata ni abin da ya hita wanda ya yi wanda kowa bai san shi sani sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi sammai bakwai da abin da ke raya su da ƙasai bakwai da abin da ke raya su da za a za cikin sikeli guda a ɗauko la'ira ya lala sa cikin sikeli guda lamalat bihin la'ira ya lala karin da yesu saboda girmanta da darajarta idan ka ga annaba suna buƙatar su san falalarta da matsayinta da girmanta da darajarta a tasiya matsala ta tara a tabiwul ruhani ha bi jami'il makhluqat fadakar da mu da ake cewa tana rija duk wani halitta da Allah yi to kalmatu la ilaha illa ta shi nabi duk halitta ne ya tara su ma anna kathiran mimman yaquluha yakhiffu mawazi mawazinahu tare da cewa mawazinuhu tare da cewa diya da ke faɗin la'ila illa ya zo wajen ma'aunin sai alkun baya san kuma da rabi saboda ba a haɗe ta bayan da Allah ce don in ka haɗe ta yadda Allah ce to duk halitta Allah ya aza a bisa suke ne guda da fara yana sai tare da yesu al'ashira mas'ala ta goma annasu ala annal ardina sab'un kasamawa mun samu nasi a cikin hadisin cewa kasai su ma ashe bakwai ne kamar yadda sammai bakwai na domin in kun kariwa cikin alkur'ani tun daga fatiha hamilar jinnati wa nas babu inda an ka ce al'ardun aka ka jam'in kasa guda bakwai sai a ce al'ard kasa al'ard kasa amma su a samawa ta aka su jami to wanda ke sai nuna maka mace wa ita kasa dai guda ce saman na guda ba a to hadisi ne wanda yake a farar la'ila ilala allah ce da a ce samai bakwai da abin da ke cikin su sai allah ce da kasai bakwai da abin da ke cikin su yana nuna wani kasar su ma bakwai ne الهادي عشرة مسألة تقوم شاطئة أن لهن عمار كما ياتب تمر لتواسو سمي بقوي دك أسي بقوي أقوي ما سورة يواتك نكاك سمي ملايكو غرا يواتك سمي مسامة تدي تبيت حتى بقوي دم ملايكو لا تكريت باب منزع الله تباب إن ذاك أرد يازك فتيبور أقوي ملايكو لا تدرك الله تندك سمة تدي حتى بقوي بابو لا أرد يازك بابو كيلي ذاك أرد يازك كاغني ba a sha masu raya haka su ma zan san kai suna da masu raya suna da Allah tun da halitta Allah babu wanda san in ba shi ba ma ya alamu judu da rabbika Allahu ba wanda san halitta Allah sai shi ka san dai abin da ka sani kawai asaniya ashara mas'ala ta goma sha biyu isbatu sifati khilafan al-ash'ariyya tabbatar da sifa sabanin ash'arawa ash'ariyawa su ash'ariyawa su ne ba su tabbata su ba don misali in kace Allah na gani sai ta ka sifata Allah da mutum ba ta Allah na gani in kace Allah na ji sai ta ka sifata mu Allah ka sifata Allah da mutum ba ta Allah na ji na ji muna gane ki to kuma Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un babu abin da ya kamata wa huwa as-sami'ul basir kuma tare da haka shi mai ji ne mai gani abin da yasa su ne sun kabace sai da sun kwatanta Allah da mutum sannan sun kace ba a kwatanta Allah da mutum ya ce yana ji tun har ko wacce ka kwatanta Allah da mutum kai ne ka sai ka raina jin shi ya san irin da yake kai ne yana gani shi ya san ganin da yake ganin nashi ganin shi irin da yake shi yake yawwa magana to kai kana da shi ka gani to da su suka bace su suka rike kwatanta Allah da mutum sannan sun kawo to ina ba ta kula الثالثة عشرة مسألة تقوم شاوك وأتكون أنا بابي أنك إذا عرفت حديث أنس تيوى كيف يكرتون قوم سوري إنك سا حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتبان ذاك فقشت أتكون حديث إتبان فإن الله حرم على النار sai wanda Allah ya Allah ya haramta ma wuta man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya bi tagi bi zalika wa Allah in yana neman yarda Allah yana sai ya zaka neman yarda Allah ne ba an na tarka shirki laisa ƙaunin bilisan don haka barin shirka ba wai shi ne kawai la'ila illallah da baki bai zan zuce ka bata ƙuduce ba ba ku da la'ila illallah da baki a matuce ku ƙuduce da matsala ku kai haka ne san mutu la'ila illallah Allah ya ce bisallah da bari idan ja a kalmar na fiƙo na ƙaru na shahadu innaka la rasulullah wallahu ya alamu innaka la rasul wallahu ya shahadu innal munafiqina la kadhibun kuma sanin da ƙarya ba za a zama mawaki ma yana faɗin la'ila illa cikin waƙa to kai da zuwan nan kana waƙa kawo la'ila illa so da wace mana waƙa ta kai kan kake baitare baitin ka na waƙa lokaci lokaci ya so تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله يقول cewa annabi isa da annabi muhammad wato sallar sallar bayan allah ne da kuma manzannin allah da kiran canza wata annabi isa na allah ana gada masu maka a annabi isa ba wa allah na cewa annabi muhammad sallar ba wa allah haka duk abin da ya ma ba a